baban gida na yi zama na yi karatu mai duk wajen mauna na sha'abul fati bayan na dawo na dawo daga makaranta sai na na bude islamiyya ya abu nunu a gidan mahaifin nawa to da na ga islamiyan dai ba zai ba zai abin da na koma mai duguri na hada da boko na yi digiri to tun dawowa na shekara sha bakwai kenan a karmakala da na dawo wallahi abun kamar yadda ka san faruwan kamar kamar kururuwan shaidan ne na ɗebo ruwa bayan gidan mu a rijiya zan jan ɗebo ruwan wanka sai muka haɗu wani yaron sabon gida yake tambaya na almajirin shi malam abdullahi na tafsiri na ce masa wallahi ban gansu ba ya ce to amma na fito da lamsuki da kace musu na gaishe su da ibro da dan malam abdullahi na tafsiri babban na ta'ala to da zo ya tafi kenan na zo shiga gida sai gashi ya bullo shi malam ibro to sai na ce masa kaman kai ka kori malam isa ko yanzu argana ya ce gaishe da ku abokai ne sai ya ce malam isa wanne na ce malam isa ne zakiru wanda wanda ka sani sai ya ce ah malam isa zakiru dan hakika ko kai ma haka ne na ce ah to ya zan baka sabon kun ka zo kana ga magana akar maka lada ya can gaishe ka ta ga magana sai ya ce a'a ko kai ma haka ne ce a to Allah bana so maganar banza muka dai kamar a'a ko kai ma haka ne ce masa ya ce haka haka ne sai ya tafi to shine fa sai yazo mun je da ziyara na yan uwa sallah ne kai haka sai yazo zawiya an yi wazifa sai ya ce assalamu alaikum shi malam ibro ya ce salamu alaikum aka ce aka ce wa alaikum assalam sai ya ce to fa in kura ya shigo gari kowa ya dora tinkiyansa aka ce me ya faru sai ya ce ai malam babu gidan nan hakika aka maka kaji abin da yake to da yace ya zama hakika shikenan sai malam abdul malam tafsir sai kama magana ana ta yin magana ba mu nan muna da sun kwana da mun je mun kai ziyara ma wana marigayi alkali da alkali da ya rasu da aka kashe a rauta to da muka dawo shi gari sai babu mu yace to aji an kawo wata magana a zawiya na malam inda muke wazifa amma yau sai ka jode nace a wajen ma zan yi wazifa muka je muka yi wazifa sai aka fara magana ya me ya hada ka da isa kaza kaza kaza nace a'a a sauraren yi bayani me ya dalili da yasa yi wannan magana malam abdullahi ta zai ce ba zai saurare ni ba sai wani malam gambo ya rasu da cido ne ya ce in dai adalci na bar shi bayani mana yanda abu ya kasance ya ce ba zai bare ba na ce a to tunda ba za bari magana ya kare in ta yi na tafi yanda abin ya fara kenan da suka fara kenan dan hakika ba na so ba na so ina ta magana ba na so har zuwa shekara sha biyar bariya kenan shikenan sai ya kira malam rabu wani wani eh shekara sha biyar sha bakwai kenan yau eh sha bakwai kenan yau to sha biyar bariya kenan na sha biyar shekara sha biyar sai ya kira malam rabu ya ce to ya kirga mu da mu da yaran gidan mu da kanin mu ya ce ku yan hakika ne shi ya malam abdullahi na tafsiri da ya kirga mu ya ce ku yan hakika ne nace kai to wannan abun me yake ba me ake nufi da hakika ne nace wannan abun fa in aka yi tsara jin magana a bakin babban mutum ya authority ne ya riga ya zama doka na zo da gaya mahaifina to sai ce to yanzu ku ƙara hakuri kamar yadda ku saba hakuri in dai gaskiya za ta bayyana ana nan ana nan akwai masallacin da suka dauke ni a angon su nan kullu da ina tafsiri to ina je ina dan fadakarwa suka ce sun dade basu basu ji karatu na kai jami'a Maiduguri ya fata yanzu nan musu fadakarwa kan mu'amalat bayan magriba tun ran juma'a ana hada da wazifa da cikin juma'a ne da yamma na zo bayan magriba na fadakarwa kan mu'amalat sai wani yaro daga cikin almajirin sai zai kashe generator daga ta baya da ya kashe sai ya bulla gidan malam to akwai wani yaron da ke karatu nan gidanmu shi ma ya zo yana wuce kan bahiri suna miti suna cewa to za mu kashe arna suna yan hakika ne sai mun je mun kashe almuya ke arna muka ce to mu ganin wannan muka muna kan barazana na gare mu ba mu san me suke nufi ba sai muka rubuta kofi ga takardar kofi da muka rubuta muka aika wa SS boss saboda security muka aika wa DPO muka aika wa mai gunduma to sai ya kira aka yi zama sai ka tambaye malam Abdullahi me kake da hakikan ne yace ai hakika akwai ta nafsi amma wanda muke yaki da ita wannan nake gaya musu shine ba su sallah suna tafiya tsarara suna halatta haram sannan sukan ba da matansu mu junan su yi amfani da shi akan makallahu to shine dibiyo sai mai gunduma ya ce kai to da Allah akan makallahu nake san mutane mutane da kasan mu sani ba sai ya shiru ba amsa shi ne aka tafi je warware a masallaci tunda shi babba ne bai je warware ba aka kasa kunne mai gunduma bai je warware ya kira shi me yasa baka warware ce ai malam babba ne ya ce hakimi ya hana aka kira malam babba zama na biyu su je su warware ba so da shine har bi abdi ko ya gagara hakuri ya tuko zan kai gaban shehu ne aboci malam babba na malam babba na das sai dibiyo ta tuko ko zan kai gaban shehu ne ne gunduma ta a kan mai garagan kai gaban shehu gara mu kira mu ji me dalilin da su warware wannan abun ba ba mu da irin mutanen na kasan nan shikenan sai aka kira malam babba na biyu ba su su warware ba sai aka kira zama na uku sai dibiyo yayi magana bakan toma yayi bu masa waya lokacin mutumin gitan da kan nada shi a rikon koriya yace to ga da mun da muke da shi a zuwa warware in ka zama ka riga su har ranar akwai su hakimi me yasa baka warware ba ba dalili shine kan tuma to in baka je ku warware wannan abun ba mu ba mu ba mu da wajen irin wannan mutane a kasar nan tun daga inda kai ka fasara su kuma sun ce ba su su ba su wannan suna to shine satin sai je warware ce to ba irin wannan mutane a kasar nan shi malam abdullahi ya ce kan minbari ya ce ba mutane ba mu da irin wannan dama wannan dai duk wanda aka samu ya saka ga musu tun ba su so abinda hukuma kai ta ya kansa shi ya so to shine kasan ko sai ga bana duk inda ya je maulidi na yana hayaki da yan hakika abu mun ya suna nan suna da yan hayaki da su to ana ga mana mu ba mu taba dauka wani abu ba duk muka yi shi da saboda girman sa sai gashi ya ce na je na yi karatu a dolan wanda ba daidai ba ne don haka ya tabbata ni dan hakika ne na ce aka yi kalla wannan karatu fa bayan na daga maiduguri na ga zawiyar nan shiru ne an hakuri mun yi na ba da shawarin a sa wani littafi na faila saboda ya haka mana da dukkan tijaniya shine sai ta to bari a sa kashi bul libas aka sa kashi bul libas bayan haka aka dan sa biyu ne wannan karatu a wajen ka na jihar ka kafa mana hujja a cikin kashi bul libas ga wannan abun karatu to amma tun da haka ne ka ce ba ka ka fasara a a korama ne shi ke na magana ya kare yanzu abin da ya muke tare da shi muke masa muka shiga da kara wajen kotu akan makallahu saboda ba wai akan maganar karatu bane maganar karatu ni dalibi ne na ilimi lokacin da aka ce an ja min kunne kada sake kaza ko na fito ne nakan dauka to shi ne sai na ce to tun da haka ne wannan yaran sai yaran suka ce sai ya ce a wajen maulidin lissafo ya zo daga gurgurin shaida da cewa idan aka samu yan hakuka hakika ko na gidajen su in uban su na gare ya duki sanda ya taya su saboda haka to malam baba gidan hakika ne dan haka na ya tabbatar dan hakika ne a ji a kowane gidansa to abin da ban tsoro kenan kan kwallo sai ce tab bari je kotu kawai a shiga tsakanin da shekara ya zama an zo rayuwa na cikin yana cikin amarabin nan yana cikin hatsari to yaran a lokacin suka dauki maganan da suna ta magana ko ina ai arna ne sun fi arna ma kaza kaza to menene muka yi nafin arna mu ban ban san laifin da na kan makallau shi yasa nace to wannan maganan karatu kan dalibi kai kuskure duk inda yake wannan na rungumi wannan ina neman afuwa to amma maganan cewa ni da hakin da ya kowane gidan shine ba mu tsoro muka shigar gaban hukuma ake ta magana yanzu akan matsala. An gama yanzu? A ba gama magana ba wannan sati mun zauna. Kai maganan da kake kai ka kai. Eh na na gama. Ka kai iya. Eh na kai iya. Mala Abdullahi ka ji abin da ya faɗa.
Eh haka nan kalla na ji. To. Wa'in wasu maganganu ne wanda yake faɗa wanda ba shi ne nake shi ne kawo nan ba. An zo a yi daidaita magana ne amma in wa'annan maganganu ni ban san irin wa'annan ba ban san ma tushen su ba. Wa'anda yake faɗa da sunan suke yin nan ba ina nan a wurin ba sani ba ni dai na sani ya rubuta min takarda kamar yadda ya faɗa a gaban mai gunduma wai ana ce masa ɗan hakika na ce to ni nake faɗa ni dai na taɓa sani babanka ya ɗauko ka ya kawo ka gabana cewa da kai da yayanka da ɗayi na nan malam malam awulu isa yana nan akan kun sami kanku a wani hali muka zo muka wa'azance ku halin wai sun sami wani hakika sun je wani mutum a su uku ne ba shi da ya ma akwai naziru a garin nan yana nan dan wajen kwamishina akwai dan wajen kwamishina yana na garin nan suna tare da su a mashan kuka ne su uku dama su uku to sai muka yi masu gargadi sun je wajen wane muka yi masu gargadi akan su bar wannan abin sun je wajen wa sun je wajen malam isa wani yaron malam isa wani yaron sabon gida a ina a sabon gida yawa wai shi ne shi ma dan hakika ne kamar su a lokacin shi ne lokacin shi ne aka kawo shi shi baban sai kawo shi inda na fara sani kenan shine da muka tafi gaban mai gunduma na shi ni ban taɓa sanin yana da hakika ba amma babansa ya ci kawo shi a gabana akan wannan aiki ban da wannan ba ban san wani ba shi ne daga nan sai ya ce to ai kun ji ya sake faɗa min dan hakika a wannan wurin baban yana nan ina nan sai na shiru a bina ban shi sai ta ce a to alhaji yanzu yadda za ka yi ka je ka isar bin na wannan magana ni shi ban taɓa ce wani ba ɗan hakika ba zai mutane biyu su gaba da ban taɓa faɗa ma wani ni da baki na ba sai dai a balle mutane gidan su zama ɗan hakika a lokacin iyakan abin da muka yi kenan zan da yake cewa na je na kai ban je suka ce wai to in je in ce a'a su ba yan hakika ba ne na shi a'a to na ji na yi shiru ban zo da tafi ba tun da ni abun a daure ne ban san kansa ba sati sake zuwa so kai mu gaban kantoma kantoma ya ce to kai ka yi hakuri ka je ka kai babba ne ka je ka ce ba su yan hakikan ba ne kawai to amma alal hakika abin da na je na faɗa a masallaci abin da na faɗa don ba zan faɗi abin na karya ba abin da na faɗi bayan an yi sallah sai na karbi da sika hakimi na nan wancan hakimin Allah ya ji kansa yana nan dukan su ban bari aka yi zuwa ba na ce ni abin da ya kare ni yanzu akan mu ganin baban gida wanda kuke kiransa dan hakika shi kan baban gida dan hakika ne amma ba irin wanda kuke kiran sun bane ina fata ku bar irin wanda kuke kiran sun in kuna ku bar irin sa ya kan mu gana guda uku ganin kuɗa kenan a ranar abin da na faɗa ranar ke da yake ce na je na ba da na je Ranka dai ka yi maganan zuwa ban gida ka yi magana.
ranka yi haka a ne dokan za a zo
Me ya bayani cikin wannan maganganun?
eh yawancin aka makalla maganganun da suke suna yi a gaban mai gunduma ne.
Ha?
a gaban mai gunduma ne yawancin maganar su suka To, shin a cikin kuwa ne ne wanda yake cewa hujjarsa na faɗin annabi Muhammadu Allah ne? Ya ce hujjarsa a cikin biyuwa ne ya faɗi wani baiti. Akwai wanda ya faɗi shi baiti?
Eh, akwai Wani baiti ne?
fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha fa mulkul alimin hakaza malakutu Yau, Wane ne ya fassara wani baiti? Annabi Muhammadu Allah ne.
ya a ba akan makallawa kuskure aka samu kamar yadda na faɗa da farko dama a cikin bayanai na To, shi ne ce to in dai tun da zamu shi fasara mu haka tun da ya sake fasara na ce to alhamdulillah na rungumi wannan laifin kuma na tuba na limu na rungumi wannan laifin cewa shi ma da abin nama ya ya taɓa ce maka annahu da Allah ne eh
ga shi nan ba eh hasken yace yace famul wa wata dallin zati bal huwa ainuha shine ta dallin Allah zatin Allah bal huwa ainuha kuma shine ainin hasken Allah din eh shine ainin hasken Allah a zan mu annahu da cikin Allah ko zan wasu Allah ai daban ne Mm, daban ne
ai cewa annahu da Allah ne shine laifin amma annahu da sunan Allah ne da Allah wannan ai wani duka abu ne rashu rashu
dogara da wannan ne ake cewa annahu da Allah ne na annabi Muhammad an san babansa sunan sa Abdullahi an san mahaifiyarsa sunan da Amina za a girga kakanninsa har zuwa Adanana shirin da wani abu za a girga har zuwa Ibrahim za a girga har zuwa annabi Nuhu za a girga har zuwa annabi Adam Allah yana da kakannu ne ba yana da uwa ko yana da uwa ba cewa annabi Muhammad Allah ne ai wannan ridda ne gaba daya kuma ainihin magana jinta daban saninta daban fahimtanta daban kamun mutum ya kai ga baitin shehu wa huwa tajallil zati bal huwa ainuha wa mulkul alimin haka zama da kutu ai ya sha gani cikin diwani muhammadu abdullahi sayyidu kalbihi ko babu akwai da yawa
kuma yasa ba a rike wannan ba sai a rike wannan mai rikici wanda yake mai rikitar da jahili jahili za a rikitar alkurani da kansa ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ka san waɗanda suke baka mubaya a cikin ranar bai'atul ridwan a gindin bishiya wanda suka yi maka mubaya annabi Allah suka yi mubaya hannun Allah ne yake kama hannunsu Qur'ani ne wannan ko to yanzu sai mutum ya tafi wani wuri ya ce ai na ji alqur'ani Allah da kansa ya ce annabi Muhammadu Allah ne duk wanda ya masa mubaya yayi wa Allah mubaya hannun Allah ne kan hannun duk wanda ya mubaya sai mutum ya faɗi haka kuma Allah ya ce man yudi'ir rasula faqad ada Allah duk wanda ya wa annabi Muhammadu biyayya yayi wa Allah wannan magana guda biyu sun hukunta cewa annabi Muhammadu ya zama Allah to me ka aure kici abu a fili gashi me ka aure kici na rikitar da hankulan mutane annabi ya gaya sai na da wani ya zo ya tambaya أنا كان أنا كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض كان الله- النبي يقول كان الله ولا شيء ما هو في سيدنا علي هو الآن على ما عليه كان سيدنا النبي يقول يا علي كلم الناس بما يفهمون أتريد أن يكذب الله ورسوله في lokacin da Allah bai halici sama bai halici sama ina yake sai annabi ya ce yana nan ba komai tare da shi ina da yace kamar yanzu kenan sai annabi ya ce masa aliyu in za ka yi magana da mutane ka faɗa musu abin da hankalin su zai fahimta ko kana so ka- ka faɗi magana ne a ce ka- a ƙaryata Allah a ƙaryata annabi to saboda haka irin waɗannan maganganu ba su da kyau irin wannan maganganu duk wanda ya rike su ah, ya ya rike wani nau'i na haƙiƙa don wanda ba haƙiƙa ba kam muhammadu abdullahi sayyidu kalbi muhammadu abdullahi sayyidu kalbi annabi muhammadu bawan allah ne shugaban halittar allah gaba ne shi ne abin da aka sani amma faɗin alhamdulillah irin waɗannan maganganu suna bata aƙidar musulmi suna bata hankalinsa irin suna ke kira su maganganun haƙiƙa ne ba na shari'a ba ne wannan wannan haƙiƙa da wannan shari'a wato kamar dai mutum ne ya fito daga gidansa ya zo kofar fada ko ya zo kasuwa ba riga ba wando ba jamfa ba kamfe ba komai da rana kuma garin jama'a da sunan wannan mutum mahaukaci ya ce shi ba mahaukaci wani ba zai wa Allah ƙarya ba haka Allah ya kawo shi ya faɗi gaskiya ko ya faɗi ƙarya Wa- wa zai karɓi wannan gaskiyar wanda ya faɗa yake masa mahaukaci ne ya faɗi gaskiya kuma shi kan magana duk abin da ya faɗa ba za a karɓa ba ko ya daga ganin na haka Allah ya kawo ni duniya Allah yana da iko ya turo ni duniya da rigata da wandona da alkibbata da ruwa ni na kamar zakara ba haka zakara ya zo ba da riga da wani har da alkibba har da har da rawani shi mutum ma haka ya zo to wannan shine ainihin hakika wannan shari'a kuma a sa riga a sa wando a sa babban riga nan su a kara da abaya nan su a kara da rawani nan su a kara da alkyabba abubuwan da aka kara din nan suna ake kiransu shari'a amma yadda ya zo duniyan nan shine ma'anar hakika duk wanda yake kan wannan aqida to shi ne ake kiransa dan hakika hakika wato yadda Allah ya kawo ka duniya din nan haka kake ba ruwanka da yin cikuku ka sa wa kanka riguna da wanduna da menene To wannan dole ne a rike addinin kamar yadda yake yadda annabi ya karbe shi wajen Allah ya miƙa wa sahabbai sahabbai suka miƙo mana aka bata murke shi akan haka ya gwadon nan ya miya gun maganganu shi ya yi magana ya yi magana ya ce duk wanda ya bari mukaddamin da ya bari ana irin miyagun maganganu miyagun ayyuka a gabansa bai hana ba to zan tuɓe shi kai baban gida bai kamata kai jayayya da shi mal abdullahi ba domin yana da matsayi a kanka ta kuma tijaniya an gine ta ne akan respecting shugaba domin shehu ya ce a alherorin tijaniya suna da yawan gaske amma duk da haka wala tafi akhdhi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tuslihu mu'azziman li alihi jami'a la siyama khassatukum mudiya alherin tijaniya da yawan gaske ba zai kidayu ba amma duk da haka kai wanda ka karbi tijaniya ba za ta maka amfani ba ka samu ribarta ba zai yiwu ba illa idza kunta dawaman sujud sai ka sai ka zama kullum mai gyara tsakaninka da Allah gyara tsakaninka da bayin Allah kuma bayan haka bayan ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da bayin Allah ya zama kana girma dukkan dan dariƙa domin yana dauke da uniform na fadan Shehu Tijani mu'azziman li alihi jami'a har wanda ya karbi dariƙa yau din nan ya ya karbi wannan uniform to kana ganin girman sa saboda fitowar sa daga fadan ciwo tijani da nadi lafiyar kasib balle fa wanda ya samu ta daraja ta kasiya a cikin tijaniyar wanda yake rike da dariƙa ba a bashi mukaddamanci ba sunansa muridi dan gomu to ro- an an bashi mukaddamancin ba da dariƙa to ya zama fa da- ya suma zamowa daga cikin alu khasati a wurin wanda bai samu wannan martaba ba wanda kuma aka bashi banda mukaddamancin an ƙara masa shi ma zai iya ƙaddamar da waɗansu to darajarsa ta ƙaru a cikin khasawa wanda kuma aka ce shi kenan ba wai an baka yin mukaddamai a kidaye ba yau za ka yi mukaddamanci ba lissafi ya zama ya samu sanadin mutlaki kenan to shi kuma ya yi nisa cikin alu kasati daga nan har ya- ya- ya zo matsayin da duk abin da ya inganta daga shehu tijjani an baka izininsa kullum ma sa hani shehu tijjani waɗannan su su ake kira su kalifofin shehu tijjani ba wai khalifa da ya gaji wani bayan ya mutu ko khalifan da aka ce khalifa ne a wanda ya samu khalifa na matsayi shine wanda ya kure wannan mataki masu ɗariƙar sun ce ya isa yau a bashi duk abin da ya inganta daga shehu tijjani yana da izininsa ya zama daga cikin halifofi halifofi da yawon suna ne kamar janar a cikin gwamnati amma ku duk zama su janar kowane janar ya san wanda ya riga shi ya riga ya zama janar in sun samu in sun haɗu wa zai sara wani ko da awa ɗaya ko haka tijjani ya tafi haka tijjani take lokacin da kai jayayya da mala abdullahi ka je ka je ka ka duba hankalinsa ina ya fuskanta ka same shi ka ce maza alaga kamara wannan maganganu kamun mu yi su ba mun karanta su ne wajen irin ku in na kuke da cikin fassara sai ka gyara mini sai ya gyara maka gyara maka amma ba sai za ka kai jayayya da har ta kai ku cewa za ku yi shari'a za ku yi kara kara ma za ku yi kana abin kunya ne dan dariga shi zai kara dan dariga sa akan wani abun da ya shafi tijaniya tijaniya tana da mutane ku ku haɗu ku gyara abin ku ba wai zuwa za ku yi ku tona asirin ku a gaban hukuma ba hukuma ita abin da take kulawa daban ma'anan alkali wanda ake rasa alkali mai raba fada mai raba gado ko duk wanda ya raba ya raba fada ya raba gado shi ne alkali an naɗa shi wannan abubuwan bai kyau ba bai kyau ba muhammadu abdullahi sayyidu khalqi muhammadu abdullahi sayyidu khalqi wannan shine aqida wanda mutum zai musulunta idan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah zai ce koko muhammadu huwa allah in ya ce muhammadu huwa allah fa ai kafiri ne ai- a- ai bai warware ba ai bai kulla wa dama au duk wanda bai bambance tsakanin Allah da halittarsa ba ai bai bai musulunta ba balle ya warware annabi Muhammad da darajoji ba su da iyaka ba su da iyaka قل ما قد شيء شيء لا تختشي الكفر نعم.
إذا قلت عبد الله سيد خلقه قل في ما قد شيء لا تختشي الكفر لا تختشي الإثر في الدرجة أنك هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبك وجه إن ذاك نيمان كبا إن ذاك يدا شي باون الله ني شوغبان باين الله أما سيد دول سي كا دشي باون الله ني شوغبان باين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika abin da kuka yi ba su bai kyau ba alhamdulillah sai kai haƙuri wanda ya shi da kansa ya ce afwan kai haƙuri shi kuma kai ya sake irin waɗannan maganganu a cikin wani kasar da aka ce mai naka ne na ji kasar ɗin yana cewa ta aisha ibrahim ne ya faɗi wannan shehu ibrahim ne ya ce muhammadu abdullahi sayyidu muhammadu ah, هو تجلي الذات بل هو عينها هو تجلي الذات بل هو عينها to kana cewa to me amanan ainu hadi me amanan ainu hadi ainu hadi irin wannan yanzu idan sarki ya aiki wani mutum ko hakimi ya aiki wani mutum zuwa wani gari ya ce gani hakimi ne ya aiko ni yanzu magana nake muku nan kamar hakimin ne yake muku magana shi ya zama hakimi idan an tsare motoci yan sanda sun tsare motoci suka gama abin da suke yi suka to kowane kowane mai mota ya zo ya dauki motarsa wannan motar ta ware ne direba mai zai ce haka haka ce to a lokacin sai wani ya gudu maza maza wani baka mai da hankali zai sai da motar ka gaba na yake motar ka motar bai hankali likulli likulli makamin inda raita makalata shi yana cewa likulli makamin inda raita makalata وليس سواء آكل وأخو مسي kowane wuri akwai abin da ya kamata a faɗa kowane wuri akwai matsayin maganar da ya kamata a faɗa mai hankali da mahaukaci ba sa yin daidai mai hankali shi ne wanda tartibin yadda Allah ya yi shi mahaukaci kuma ya faɗi abin da ya gada ba ko ya ce annabi Muhammadu Allah ko ya ce shi Allah wannan mahaukaci ne ba a tanadi ya kamata ku gyara tsakaninku ku gyara tartibin zamanku daina yarfewa juna kuma daina maganganun banza na ƙarya ko waɗansu mutane masu masu hakika suna faɗi irin waɗannan miyagun maganganun da ba a da su ba na fatan a bar wannan magana a faɗi maganar da hankali zai ɗauka abinda duk zai kawo tashin hankali rikita da mutane kar a faɗi shi da annabi ya hana a turidu an yukazzaba Allah wa rasuluhu yanzu kai kana so ne a ƙaryata Allah a ƙaryata annabi duk wanda ya faɗi magana sabanin abin da ya zo a cikin zahirin shari'a ba nan sai ya ƙaryata Allah ya ƙaryata annabi idan majzubi ne ba komai a kansa kuma da taklifin bishar da lafiya in majzubi ne kuma jazba ya wuce kwana uku shi wace jazbu ya wuce kwana uku mutum ya zama hukunci inda jazbu ya fifi yawon au yau ba ne wani stabar da alifa wa majnun duk wanda ya wuce akan wannan to ya zama hukunci ba a yi magana kuma la yuktada bil ladhi zalat shari'atuhu an anhu qalu ja'a bil anba'ani lahi duk wanda yake magana sabani shari'a to ba a jin magana sa ba a koyi da shi koda ya ce Allah ne ya gaya mini in gaya muku Haji Mala Abdullahi, magana da ɗan ƙarin bayani.
A yi, a tsaron kallawo tun da shi ya faɗi asalin gaskiyar maganar cewa ya shi ya yi mani ya yi ne afa ko ko da bai faɗa ba ma ai da shi kenan amma a gaban liman ba abin da yake faɗa bane kenan ba zan zo zan abin da ya faɗan aya wani gari ya faɗa a garin ni kuma na zo zan warware a gidan liman da safi da wani mauludi wani magana ne mauludin wannan maganar da yake magana shi yake musunta ɗin wannan magana cewa Allah ɗin na zo zan ce to abinda baban gida ya faɗa jiya a tsalam ɗin nan ba haka yake ba ga yadda tafiyan fassaran wuri yake shine sai ya ɗauko littafin ya zo ya same ni a wurin zama ya ce ka yi tsoron Allah kai ne ka koya mini karatun nan kai ne ka koya mini karatun nan na ce a'a kai hakuri da ni na koya maka ba za mu yi ta karatun ba in da ni na koya mutum tuni da muke jayayya da kai ba na son irin wannan tafiyan ka ka zo ka same ni ka shi mini ne wannan abubuwan da ka karantar da mu ne fa haka da zan ce maka a'a ko da na yi kuskure ne ko ku fahimta ko ku fahimta ko ko kuma a'a ko ku fahimce ni bane da mun yi haka sai ce to ai mun yi mun yi mutum a gidanmu za mu yi karanka gobe za mu yi karanka gobe kan kana ce mai dan hakika na ce to zahiri kan na sami dan hakika tunda ka shi annabi Allah ne za ka ina jin waiwai ne amma na sami na sami hujja domin wanda ya ce wa annabi Allah ya kace ka ya fita musulunci ta gaskiya ne gaskiya
ya kan mu gani na faɗa musu gidan ko gidan ne
gaskiya ne annabi kan ba Allah ba ba manzon Allah shugaban halitta Allah gaba daya
kuma shi dan uwana din da aka yi zan kone gidansa na sha'a ba ni ba zan kone gidansa ba ba da gida gidan dan uwana ne yaushe zan bude bakin shi zan kone gidan dan uwana ko yana gidan ban ban shi ma kone gidan kowa tarihi magana muke yi amma ya kamata idan mutum zai faɗi magana ya faɗi gaskiya sai ya zai saba gaskiya
yanzu dai tun da ya ce abubuwan da ya yi duka yana neman afuwa magana ta kare ya kare kashe babu gidan a na nemi abuwa haka ne ka nemi afuwa eh amma magana sakon koni da yake da kai ne fa wallahi ba zan karya ma ma- ma ai ya haife ni domin tare mu gansu mu tare da su ba karya ne ba wallahi
ba za shi a kone gidanka ne in na faɗa na shi a kone gidanka ni na shi a kone gidanka ai mun faɗa ba.
taimaka mini ne in yi ita mu in to shi kenan ba za ka yi magana a za ka yi magana mene ne sai mako malam musa ne eh malam bismillah ya magana
akramaka Allah gabanka inda akwai gaban manzon Allah Sallallahu alaihi gaban ubangiji mutum ya faɗi gaskiyan al'amari a gaban ka shi ya dace ba kaushi Yawwa. biye da kulki da kashe shekarun da aka da baban gida ya fara cewa tun lokacin ne din nan a lokacin ai ba a yi wa'azin annabi Allah ne din nan ba ake bi wani biyan da kulki Ka- karshe muka ɗauki maganan muka muka ga lallai karshe abin zai je ya zawo mana damuwa a gari muka kai magana a gaban mai kunduwa da DPO Su- suka kira mu kamar yadda kai bayani a kan kalla Mm.
cewa shi dan hakika na ainihi yakan iya shiga kasuwa tsirara yakan halatta halan halan to haka mai gunduma ya tambayi mai tafsiri me abinda su suke cewa ba su son nan kan me aikin wadannan mutanen shi ya- shi ya faɗi suna tafiya tsirara suna halatta halan suna ba da matayensu ma junansu wannan ya ya- ya- ya kwanda matan wani wani kwanda matan wani suka tambaye shi ka taɓa ganin irinsa a garin nan ya shigo Mm.
wani ne ya gani ya gaya maka ya shigo dalili kenan suka ce masa to kaje kashe babu ko ba haka ba to wannan lallai sallamawanmu na cewa shi ne muka gan shi mun ganka shi yasa a matsayin mun almajiri akwai maganganu da yawa da suke shigowa sai mu haƙura da shi a karmukan nan ba wai tunda duk abin da yake faɗi ba a ba ba ba ba ba ba a gidansa bane ba ya tafi ya je ɗauki lasfika ne yake faɗan cewa su wane yan hakika ne a je a kone gidansu in ji shekin nan ba ba ba ba wai bane ba kana ya zama domin su da mun san haka ne kamar yadda suka kawo kasa kaji da an kawo maka bayanin sa kaji aka rubuta yanzu dai abin da ya kamata malam musa yawa a karmaka Ka yafe duk abubuwan da suke musu. a yafe duk abubuwan da suka wuce ga hakimin mu nan Mm.
a gabansa wani limam ya yi mata biyar aka kawo maganan yan hisba suka ɗauka suka kawo muna kan tattaunawa ya ba da shaidu suka zo ba mu gane abin amsansu ba muka je muka ɗauko matar ta zo ta ce an an taɓa baki takarda ta ce babu an taɓa shi miki an saki shi ta ce babu har akwai ajiyansa a wajena ma sai muka ce to yanzu fa mun shaida fa an sake ki yau a gaban sarki
mijin ne ce ya sake ta Ki? to ya fara ya to ya ya yi mata wancan na biyar din yake so wancan da biyar ne ke so
to ya ce ya sallami wannan eh ko ya ce ya sallami ya ce ta ya ya sake ta to yawwa ita ta hudu ta daɗe yawwa ta da ta ta da din ta wani shi konfudu a karama kallahu Eh, muka ce to wancan ma da kake kake so zaka so din ma bashashe ne wa- wancan ba aure domin shin ba- musulmi bai mata biyar mm.
akan kallahu ba bayan alhaji ba ba bayan sarki ba alhaji ce masa haka shehu yake yi ba sai ka gaya mako ba tafi yazinka ka je ka rike matanka har gobe da kafin tare da matan mata biyar din sai ya take dayan a ranar wacce da yake ya take din ta tafi amma wannan da aka aka aur- daura auren ta daga baya daga daga baya ta cikon biyar din su yake tare da ita har yanzu to iri irin wannan ba za mu sauna muna yawan su gaban yawan su a a gaban ka ba irin su da da mun da mun san a- a- abin da dan haka da da to ai ya kamata a yi hakuri Mm.
ai hakuri wannan magana irin wannan irin wannan kariyar yaushe ne za a za a magana yi ta kisa wadda ya yi din nan eh shi baban gida kawo maganar isa isa wanne isa wanda ya ce ya aiki Wani yaro sabo ne.
ya'yan ya wanda ya ce ake shi ya mala wanda sanan yana ɗibo ruwa bayan da na rufe ko na je ɗibo ruwan wanka a rijiya eh ya maulana wannan isa ɗan sabon gida ne eh ɗan wajen su jikokin su malam usman na neman malam kawo ne to duk haulan su ba mai dalika shi ya fara karɓan ɗari to da ya karɓa yana yawace yawace ya ji ya ɗebo wannan abu ya ɗebo ya Wannan harka ta hakika ne hakika ɗin, ya.
a wani gari ya ɗebo tsakanin da su lafiyan bare bare su zariya da sauransu su ne haka da ke su ne tukuri to har ta kai musu kan sun samu su yara a liman katago a shekarun wannan da suka wuce to ana wazifa da mata eh, kuma in aka samu su zubairu dibiti na falif za su ba da labarin abubuwan da yake faruwa wajen su ɓadar da sauran irin masu wannan abin mun yi ta yin bayani a wajen molidoji kan haka alhamdulillah da Allah tashi mana alƙalanci a liman katago sai jama'a katago suka ce su wannan irin ɗiga ba ta irin tare gida alhaji bawa bane saboda ba ba a taɓa ganin mace cikin da'irin wazifa ba sai a wajen su hakika ko yanzu masu irin wannan abubuwa ne in dai yana tare da mana isa ko to yana tare da wannan hakika ne ban yiwa san da shi ba yiwa a malam ziyara in yi zo shi ne har yanzu da shi ana gaban ana gaban babban Allah mana alƙalanci aka samu kamar alƙalanci aka ce wannan ɗin gaban ta alhaji bawa bace tunda dai ana wazifa da mata
To ni dai ga hakimin mu ni ne na'ibin to hakim na rage ne mai girma yaushe ne aka taɓa shari'a na halatta ma wani cewa wannan bai ya rike wane ne shi mutum shi ya kawo maganin malam ɗan har malam bala alewa malam malam bala alewa shine yake masa haba malam maganin alewa malam tambar da aka yi a gaba na Yawa, mu wani da ya malam.
hizba shekarun na ya kai shekara goma ne tun lokacin su bala aliyu suna cikin kwamitin bala alewa ne ma shi ya fara da'awan kafin ni na amsa yace masa eh?
dama dai mun zo ne a tabbatar da su a ji a bakin su in mutum yana abu a bakinsa za a eh to abin da ka
tabbatar mana in yan hakika ne ba wani koye-koye mu muna yaƙi da su eh in ba yan hakika ba ne mu je mu sanar da mutanen wurin nan gaba ɗaya babu yan hakika malam musa almajirin shi a wajen shehi ya karbi ɗariƙa kamar yadda malam ya karba a sanar da kowa mu mu samu haɗin kai a tafi lafiya shi yau da an zauna a nan ya tabbatar mana cewa ɗan hakika ne ba za mu tashi a nan ba sai mun ce ga hakimi za mu kama kafa da su mu yaƙe su duk inda suka shiga amma tun da yanzu abin da ya tabbata a gaban shehi sun ce ba 'yan hakika ba ne. to za mu sa ido a duk activity da ake yi wanda ya tabbata na hakika mu ɗauki mataki a kai amma abinda yake abinda yake magana ne na yada tariƙa shehi ya yi izini duk wanda yake da iko zai iya kai hasken tariƙa gaba ya kai amma bisa tsari na tafiyan shehul islam kuma ba wani shehul islam da muke da shi mai dauke da tsarin nan sai shi yawwa ni abu na farko akar makallahu a gayyato su su zo nan ya nuna cewa ba hakika suke yi ba don duk ɗan hakika sun gayyato su wasa zuwa baya zuwa da wace duk wani ɗan hakika da yake nan ai muna zama da su daban-daban sannan na biyu akar makallahu da ya yarda cewa wannan fassara da ya yi kuskure ne shi ne babban yawwa duk wanda ya karbi kuskure to kar ya kuma in ya kuma ba kuskure ba wannan shine wanda muke yi shi ya roƙi waɗannan dattawa dukansu suna da kima a gurin a ƙarƙashin jagorancin malam abdullahi a daidaita su a tafitar da dole wuri sai da shugaba Yawwa.
wala abdullahi kana magana eh abin da nake son faɗa tun da abun ana sa ƙarya a ciki ni eh kuma ba ni son ƙarya tsakanin da ƙarya nesa ne ba ni ba ni sha'awar ba ni sha'awar kuma yadda zan mutu ba ni sha'awar ƙarya in mutum zai faɗi magana ya faɗa don Allah don don don girman manzon Allah ya zan yi magana mutum ya karyata bayan kai kai malam Musa da kansa ya dauki a- a- wannan yaro ya kawo mini to ba mu so kai da kake magana din da kake magana kaje to ba wani fada maka amsa wannan wannan ka ganki ba wanda nake son sa a cikin ƴaƴana irin sa
shi malam da shi da rabo shi shi malam na'am sai suka tashi suka bode a kan dalilin wannan hanya sai suka bushe miji yanzu dai shehi ya ce su ai magana ta kare yawa yawa shehi ya ya ce ce su sai da yake faɗan abokansa a garin nan su ne malam su ne musa dan waye sun sannan musa wunti suka bar kowa sai gidan musa wunti za su kai shi gari mu da ya san ne ya sani amma ba ya zuwa ba ya zuwa wuri na sai gidansu ko kwana nawa ne za su yi a wurin
shi Musa Wuntin yana zuwa a ba eh, yana zuwa wurin kun ji ya ce ba iya kare abu ha?
to ka roka mana ce ya mana maganganun da muka fara duka ya mana addu'a kamar yadda Allah shi la'anatullahi alal kazibin ne ya mana addu'a kan wannan jihar yanzu yayi mana, haka makalla yayi mana Yanzu dai abin da yake haka makalla akwai.
in ne kariya yayi mana ba za mu zo gaban ka nan wajen mutuntawa ne wallahi idan ba mu mutunta nan ba ba za mu zo mutunta ko ina ba ni zo- ba ba mu zo ba mu zo holo bane dukkan ku. wannan waje wallahi shine kolo haba to in haka ne haka ai ai to kai hakuri dukkan ku muka ba ku hakuri mun mun zo a daidaita a yafe a sulhunta shi malam Musa ya yafe shi kuma malam Abdullahi ya yafe shi kuma baban gida dama ya ce a yafe masa shi ma a yafe masa amma kuma kar ya rika hada hulɗa da mutanen banza shikenan domin anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi kullu bil muqaran yaftadi saboda haka in ana kana hulɗa da shi yaron nan da aka kawo shi da yake ya tuba ko na kawo shi nan aka yake ya tuba ko waye yaron yaron wajen yobe ko a na malam musa wunti nan ne ba shi ma ya koya wajen yaron yobe eh ba wanda ya koya wajen wani ne wani sharifa ne sharri wane ne ne
lalle ya tuba kuma a karama kallawa an labari ya zo mana ya fara zuwa wazifa zawiya nan ba da Allah eh shi dai yanzu mala abdullahi abinda duk aka yi maka ka yafe kai kuma malam musa duk abinda ka ji ka yafe kai kuma yaro abin gida tun da ka tsaye maka abuwa to an maka abuwa kar a sake a je a bi juna a rufa wa juna asiri Eh, na sai na umar bai musulunta ba sai wajen musulunci ana shekara wajen shida kamun sai na more musulunta kamar nama an samu musulmi a duniya sun kai talatin da tara shi na cikin arba'in ba wani abinda ku ce mana a zaure ba za ku zo nan ba abinda ku ce mana a zaure ba nan waje za ku bari ba ina son tabbatar dogari wani ne
abinda ku ce mana a zaure ba za ku zo kuma ce ku ba sai ka dauke ka jefa shi can waje wani wani wani dogari dogari haƙi ne me aka yi masa ana wani ne yake tsoro wasu da ke can baki kun ba muna magana
dogari ka zai kai hakuri sai mun gaba namu kamun in hakim ya fito ku na sannan umaru shekara shida ba musulmi bane ana musulunci sai da aka samu musulmi talatin da tara Allah da ikonsa sai ya shigo da shi cikin musulunci da wani shine ne cikin arba'in ba abin da bai ban muna a dukan abubakar yake sai ya so ba ga da da Allah ya shigo da shi a musulunci da himmatsa da karfinsa sai zama shi ne ma na biyu a musulunci a yanzu shi ne ma na biyu duk abubuwan da ya yi a wallahu amma salaf duk abin da ya wuce Allah ya yafe masa ya ɗauka darajarsa ya kai shi ma- matsayi shi ne na biyu daga abubakar sai shi tunda an yafe wa juna to a wallahu amma salaf man ada fa yantakin wallahu min kowa ya kuskura ya koma cikin inda aka fito kai ma da abdullahi kai hakuri kai ma da musa kai hakuri kai ma baban gida kai hakuri a tafi lafiya a zubar da duka abin da da aka yi yanzu babu shi dan koma za a zauna lafiya ba wanda zai soki wani ya ce masa dan hakika a ba wanda zai ja mana baitin shehu ya mana ƙarya da shi ce shehu ne ya ce annabi ya zama Allah ayo annabi shehu din ƙarya shi an abin da ba shehu shehu ba abin da ya faɗa ba shehu abin da ya ce Muhammadu Abdullahi sayyidu khalqi sayyidu khalqi shugaban halitta kaman eh, abin da yake faɗa cikin wannan baitin da aka karanta kuma wani abu ne daban wani abu ne daban yana cewa تذكرت من هو للورى كلهم قوت وهم حجر والمصطفى الكرم ياقوت وهو تجلي الذات بل هو عينها وملك الألي منها كذا ملكوت har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa wannan wani wani ilimi ne da ba ilimin da muke ciki ba ne kowane kowane wuri da ilimin iliminsa da irin maganganunsa wadda haka kar a gauraya abubuwa ana ɗauko wani abu na wani wuri ana kawowa rashin rashin iya aiki ne in ka duba shirin gwamnati shirin gwamnati tana da ministry health na lafiya da likitoci da kowanne na suna cikin wannan ministry akwai ko ministry na na internal misali suka ɗauko waɗannan ɗin na na health ɗin a ɗauko na internal ɗin da ake ba nan ake samun yan sanda ba to sai wani ya je ya gaya wa yan sanda da security duk wanda kuke gani yana yawo da kafa ɗaya kai na ga inda ake yanke su kafafun kai dai wallahi na gani da ido na zan nuna muku wani kuna so inda ake yanke kafan mutane yanzu sai ya ɗauki kattin ɗan sanda ya kai su asibiti kike da ya shiga zai yanke kafar mutum ya ɗaure ɗan kyalle a hancinsa an ba da doka kowa ya zo nan ana aiki likita yana ciki yana aiki sai suka zo suka zo me ake da aikin nan a likita ne yake aiki ko ba kusan gwamnati wani mun gwamnati buge buge dore aka buge dore sai aka tanda an yanke kafar mutum ila ila illa a zai abin da ake faɗin gaskiya ne a nan kuke yanke kafar mutane to gashi ka kawo da yake ni ho likita ne ce me likita likita ya yanke kan mutane sai aka ɗau kamu ba ga wasu maganganun wannan da aka yanke masa kafafa ya mutu don jini ta zai ta zuba ne me kawo wannan rashin iya aiki rashin iya aiki aikin waɗancan daban aikin waɗannan daban da kowa ya tura kan aikinsa da an bari ya yanke kafar ya ba da magani kafar ta warke a yi wata dabara a yi masa kafar roba da ba a yi haka ba amma in aka yi haka din kaga an kashe shi gaba da haka to rashin iya aiki ne an tafi mai aikin mai aikin kwas daban mai aikin tausayi daban kowa da nasa da daina waɗannan duka ya zauna lafiya malam abdullahi ku yi haƙuri malam musa ku yi haƙuri kuma baban gida ka yi haƙuri ka riƙa janye waɗannan irin baitoci a cikin karantarwa dangane da gani ina da magana magana shi ne shi suna kotu kuma ni ba mu son kotu ne shi ne nake son da izinin ka wane ne ya kai magana shi malam baban gida to sai je je da izinin ka ne a zan ga alƙali ce mun ga magana a gaban shi na janye an janye magana an janye magana ko sake shiga kotu shikenan shi yasa nake son ka maka la zan ga maka haka zaka yi mana ranka na fito alƙali magana an kayan kari an janye kara kayi daidai amma sunan kafirai da ƴaƴansu suke kiran kiran shi ne shehi yace a yi ai an wuce wanne yanzu a yi haƙuri
muddin za ta shehin za a duba yawwa komai shehin za a da ga masa oriya da ke abokar wa an tada maganan ne na ji an tada maganan ne daga duba har yau ba na ga
do ba a kuma zai ka
magana an kare ta
muna roƙon izini a ba mu dama mu shirya wa'azi a nan don a faɗi abin da do aka yi do ya zamo an san su ne jagorori turun da aka yi kuma babu hakika ga sifofin yan hakika duk wanda aka samo shi da shi
shi ne mai wannan shi ne mai wannan yawo sun an mana izini a kai haka za ku je ku an sulhunta komai ya wuce an an gane kurakurai duk an cire su an zauna lafiya ba wani wanda zai ce wani kafiri ba wani wanda zai ce za a kone gidan wani ba wani wanda yake cewa su yi kan hakika Eh,
alhaji kun ji kenan an ba zama ku kun ji yawwa kowa shehu zai bi komai za ka kaji malam abdullahi ko mun ji mun ji ranka.
kaji malam musa a yi haƙuri da haka
Ana magana da kaji ko na ji haka to duk abin da aka yi ya wuce wallahu amma suna la ya fi mana abin da aka yi yaji baban gida magana ta kare za mai girman hakim zai je ya janye wannan magana da izinin zaman mu nan kada rika yin shari'a na kai magana mu kotu
haka makala mun gode mun gode Allah ya saka
mun gode ranka ya mun gode mun gode ya da kulawa mun gode ya tsaya wanka mun gode ya tsaya wala billahi sirru ya hakuri kai kai bi suna hakuri da jaraci Na'am.
Hakurin ne da Tafas, tafas, tafas. Ka zama bai iya. Tafas. Tafas.
Ga tafas bai
Tafas, tafas.
an tara yara sun yarda. Sun ba su yarda ba da Tafas. Tafas, tafas.
Tabbas ga shi ya Tafas.
Tafas.
yi almurmatu. Shi ne tabbas. Eh, shi ne tabbas.
Tafas.
Mai sunan kasuwa.
Na'am. Kasuwa.
Eh.
Ban ram. Ban ram.
Ah, Eh?
Ban ram.
Wannan tsawo ne.
Ban ram. Yana ban ram na sun.
Na?
Ban ram.
Sunan kasuwa ke Eh.
Inda ake taruwa.
To.
Akar makalla. Shi ne faɗa maka da Wato ba kasuwa ba ne matattara ke wurin taro kan. To me sunan zumunta?
Na'am.
Zumunta.
Bal. Bal.
Amma Tufakbal.
amma idan me kuke ce umbulu zumunta?
Tufakbal. Bal.
Wai don me kuke ce umbulu zumunta?
a wasu hanyar da suka ba shi kawai wani wasu iya ba ne A wanda iya iya wasu wanda iya iya wasu wanda iya wasu iya.
iya jaran shi ba ne A wanda wanda ya iya amma yana umbulu zumunta. Umbulu zumunta.
Akar maka lau jarashin ne yanzu yana yi mai yadda da gagara ne.
Yana jin jiki.
Ya jan jiki an taruwa.
Ah, ba ya doke wani Koya mana jin bane.
jiki.
Sun ki koya mana ne.
a Ga su duk.
kun ci dai A su suka ki koya mana akar makalla.
yarurruka ne suka shiga ciki Eh.
akwai hausa hausa ya ya ci ya cinye turanci ya cinye Eh ba shi.
eh boko ya kawo boko sa a turanci ya shiga hausa sun kawo hausa su hausa ta shiga saboda haka abin ke mu ma wadatancin haka ne yanzu wadatancin mai yawa ya tafi Allah.
duk na baya baya ne in za su yi wadatancin zai ka ji shi babu sai ka ji shi a kusurci da kulle-kulle Okay.
burruk burruk ta ya ce burruk burruk jaran shi ya gagara eh latin shi ma ai ku ku kuna da kokari ai mu kan namu ya ki ne
a duk da kokarin iri ɗaya ne to ka kuma kwarai ka kuma kwarai ka Amma kuma shi kun sani.
kwarai ka kuma kwarai ka kuma kwarai ka kuma kwarai ka kuma kwarai
sai mun gode
سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله yau ya ce mana ladabin da musulunci ya koya mana da mun bi shi da dukkan mun zama waliyu musulmi ta duniya mene ladabin ya ce abinda ladabin musulunci da ya koya mana farkon sallah da ƙarshen sallah farkon sallah kowane musulmi zai tsaya gaban Allah ya daga hannayensa ya ce Allah gani ni bawanka yau ba ni da komai ba ni da komai na zubar da komai na komo wajen ka Allahu akbar ya zubar da komai ya kowa ga Allah to a lokacin Allah ya yarda da shi ya ajiye masa aljanna ya ajiye masa komai da komai ya yarda da shi to sai a ajiye masa a- a tambaye shi kamun ya gama sallar da lisan hali Allah dai kai masa yadda yake so kai ma ya yi maka yadda kake so amma ya za ka yi da bayinsa karfa ka je ka cuci bayinsa su zo su yi karanka a kwashe ladanka a biya maka bashi da shi a jefa ka a wuti ta ai ni na ina da hankali na ba zan yi haka ba ai na san iyakan bayin Allah daga masu karban takarda ta hannun dama sai masu karban ta hannun hagu duk zan zauna da zuwa kaga mai da zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum to duk wanda ya haka shi kenan ya zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayin Allah shi kenan addinin sa ya zauna daidai ya koma lahira lafiya To amma abin da ake nema ke kai ka nemi yardan Allah kai masa yadda yake so bayin sa kuma ka kiyaye su ka nemi musu alheri in ya gagara to kar musu sharri wannan shine musulunci zauna da Allah Allahu akbar zauna da bayin Allah assalamu alaikum farkon sallah da karshen sallah shine daddabin musulunci na kai ku lafiya amin gode ranka ya daɗe. gode Za ka fara yin suna shigar.